آله وصحبه ومن والاه وبعد شي قبل درس من لتاف الفضل الكبير في الصلاة والسلام على البشير النذير صلى الله عليه وسلم نبب مالمي الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وحف القحطاني مولف اللتاف حسن المسلم الله تعالى مشرها mun fara bayani akan abin da ya shafi mala ya fara mana bayani akan gabar da guraren da ake so mutum yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati guri na farko ya ce mana shine tahiyar karshe ko yawa tahiyar karshe bayan ka gama tahiyatul la zuwa karshe to za ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan ka nemi tsarin Allah daga abubuwan da annabi sallallahu alaihi yake neman tsari da su daga ciki akwai al-maghram wal ma'sam bashi ko sai mutum yana neman tsari annabi sallallahu alaihi wasallam duk tahiya na neman tsari da bashi haka kuma in ya zo kwanciya kullum yana neman tsari da da bashi yawwa kai ma sai kai koyi da annabi sallallahu wajen kana neman Allah ta'ala ya saka mutu ba bashi so da mutu ya mutu da bashi duk imanin sa akwai mi akwai matsala shahidi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na gafarta masa komi banda me banda bashi abu na gaba shine gurin guri na gaba shine a tahiyar farko ma a bisa zance mafi inganci sai kuma a ƙarshen alkunuti ta witri babu laifi mutum ya annabi sallallahu alaihi wasallam salati guri na gaba shine bayan kabbara ta biyu a sallan gawa shi ma ana yi wa annabi sallallahu alaihi salati ne abu na gaba shine a khutuba khutuba na juma'a ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne salati guri na gaba shine lokacin da kake amsa kiran sallah annabi sallallahu alaihi ya ce idan ka ji ladan yana kiran sallah to duk abin da ladan ya faɗa kai ma ka me ka maimaita banda hayya hayya ala wannan hayya ala salah hayya ala falah shi zaka la hawla wala quwata illa billah amma tambaya shine in yace as-salatu khairun minan nawmi zaka ce kama salatu khairu minan nawm to da haka annabi sun shi idan lade fada ku fada abin da lade yake yake fada wannan kenan idan kuma ka gama yi annabi ka gama amsa kiran sallah ka gama maimaita abin da lade ya fada abin da yake kanka shine kai wa annabi sallallahu alaihi salati sannan ka roka masa alwasila Allahumma rabb hadi da'wati tamma zuwa ƙarshe annabi sallallahu alaihi shi wanda ya wannan haddath lahu shafa'a to sheto zai same shi gaba ta gaba yau za mu tashi guri na gaba shine ma da yace as-sabi na wato ainihin bakwai as-salatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ijabati al-mu'adhdhin fil iqama wato yau annabi sallallahu alaihi salati ko bayan amsawa ladani a iqama nan mala yana ga cewa a iqama ma zaka faɗa abin da ladan yake faɗa bisa sabanin malamai suna gaba ka faɗa ba amma su sun ɗauke shi wal ai al-azan azan ne shi ma iqama dan haka Allah dai yana faɗa zaka ne zaka faɗa مالك الشواع عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي ياشي بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء wato tsakankanin kowane kiran sallah ko azanai ne kiran sallah da iqama kenan ko a iya yin sallah talatan sau uku ya faɗa sai ya ce liman sha'a na uku ga wanda ya so li'an al-iqama sai ma ce saboda iqama azan ita ma kiran sallah ne saboda nassin hadisin nan fa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi nihayatiha to in an gama iqama an ce la ilaha illallah kazaka muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama dalla alaihi حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في متابعة الأذان كما لدى حديثنا عبد الله بن عمرو ينوني متابعة الأذان بن أبن دلادين كيف دا أحاديث ديكي كافو وانا قبل كنا طيب وانا قبع تقبع الثامن نقبع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء wato lokacin da zaka yi addu'a kai wa annabi sallallahu alaihi salati fi awwalihi wa fi akhir a farko da ƙarshe nan mu sani yawanci mutane ba su yi addu'a ba yawancin mutane sannan yawancin mutane ba su addu'a me ma'anar ba su addu'a shine hali yawancin mutane suna da damuwa in an zauna a daba ana kokawa mai juna sai ka ce to da ka farka karfe biyu na dare shin ka tashi kai alwala rakka a biyu ka daga hannu ka ce yaro cikin mutane in kuna musu interview za ku ji suna iya haka type dan mi in ka kokawa shi mutumin da kake kowa me zai iya wanda suke addu'a kuma yawanci ba su sallar duba na addu'a ba yanzu akwai wanda an idar da sallan farilla sai ya haka ko minti ɗaya ba zai ba kawai sai ya sauki hannu ya tafi ta yaya ta yaya Allah yana son kirari yana son kamun kafa an gane kuwa annabi sallallahu alaihi ya ji wani da ya zo addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antal ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Nabi sallallahu alaihi ce wannan ya roki Allah da sunansa wanda yake mafi girman da in an roke shi da shi yake amsawa amma mai sunan wannan jumlar ta ta kunsa shine kirari ma Allah to kenan dole sai mutane sun koyi ladduban addu'a kuma Allah yana amsa addu'a Allah yana amsa addu'a إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا سنيتشي ادعوني أستجب لكم القول يجون كروكين ذا أمسان to amma yanzu mutane suna bukatan a tarbiyyantar da su abin da ya shafi addu'a ba yanzu kawai yanzu matsalar Najeriya sai suka mai da ita comedy kowa komedi yake a kanta yanzu wannan komedi shi zai yi mana damuwar mu ba shi ba ne ba haduwa za mu mu koma ga Allah mu yi addu'a sai Allah ya kawo mana sauki shi wannan komedin ba zai kara komai ba sai shari da haka mutane yana da kyau su koyi addu'a wanda suke addu'a kuma su koyi ladduba ne na addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ladduba na addu'a wajen naci ma Allah sannan lokacin addu'a kaskantuwa ga Allah Annabi sallallahu a yakin Badar ya daga hannu wajen kaiwa makura mayafi da yake kafadin sa yana mai faduwa total surrender kenan ya yi total surrender ma Allah shawari mai la haula wala quwwata illa bik babu karfi babu dabara sai da taimakon ka to yanzu shine sai in ce yanzu da safe wani sai ya tashi gidansa ba abinci tun safe yake tunani to yanzu wa zai je roka kuma ga Allah ai kafin kowa ya zo ranka wa kamata ya fara zuwa ranka Allah da safa ka tashi gari ya cuta yi alwala yi sallah sagoshinka a ƙasa faɗawa Allah in ka idar daga hannu faɗawa Allah cewar Allah yau fata kulle yau gidan ba komai wallahi ka gan Allah bai kawo ma ɗauki ba kama mutane kun gonan tarbiyya sun ajiye ta aina gefe yau wanda ga ya tashi ba shi da shi yana ta tunanin da bafunu da kaunai da yayu da kannewa zai kira a waya la ga Allah yau shi ba kati ba komi zaka zaka Allah ya mana dace Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala daga Umar ibn al-Khattab Allah ya kara mishi da yake cewa inna du'a annabi yake cewa inna du'a mawqufun bayna as-sama'i wal ard wannan magana ta Umar kenan ko hadisi ne mawqufi kenan wanda yake ya tsaya game ga sahabi yake cewa inna du'a ita addu'a mawquf baina as-sama'i wal ard tsaye take tsakanin sama da ƙasa la yas'adu minhu shay ba wani abu da zai hau hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam har sai kai wa annabinka salati na har sai kai wa annabi sallallahu alaihi salati in kana so addu'an ka ta tafi cikin gaggawa to ka samu ka hada ta da yawa annabi sallallahu alaihi salati an ali radiyallahu anhu qala sanan daga ali shi ma na mawquf ne kenan yake cewa kullu du'ain mahjub kowace addu'a an sha makance ta ko hatta yi salla ala muhammadu sassan wa ali muhammad har sai an yi wa annabi wasu san salati da alayensu da iyalansa wani amur ibn malik wannan iyal alihi sabon sa su shiga ciki yawwa وعن أمر ابن مالك الجنبي حدثنا أنه سمع فضالة ابن عبيد الله صاحب السلسلم يقول واتو شي عمر دم مالك دن يكي شوى واتو أنبام لاباري شوار ko ya ba mu labarin cewa ya ji fadala dan ubaidillah sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sami'a rasulullah rajulan yad'u fi salah annabi ya ji wani mutum yana addu'a a cikin mi sallah walam yadhkurillah subhan azza wa jalla bi ambaci Allah ba bai kira ni ma Allah ba kenan walam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam bai wa annabi salati ba fa qala sallallahu sai annabi ya ce ajila hadha wannan fa ya gaggauta ثم دعاه سي النبي يكلا يشي فقال له ولغيره النبي سي يشي دشي da wani sama idza salla ahadukum in ɗayan ku zai yi addu'a ko falyabda bi tahmidi rabbi ya fara yi wa wato ubangijinsa godiya wa sana'i alaihi da yabo thumma liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wa annabi salati thumma liyad'u bima ba'du bima sha'a sanan sai roki abin da kun ji ladduba kai kirari ma kai godiya ma Allah kai kirari ma me Allah sanan kai wa annabi sallallahu alaihi wa salati yawa addu'an ka ta fara da yabo ma Allah da kirari Allah ka ban kaza Allah kai ne mai kaza Allah kai ne mai azurtawa ka azurta ni da lafiya da kaza da kaza da kaza kuma Allah ni bawan ka ne mai zunubi kaza kaza duk kai wannan kai iya tirafi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a wannan zunnun Yunus ba wanda zai roki Allah ta'ala da ita face Allah ya biya mishi ita ce mi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin tsarkake ubangiji ne da kuma i'tirafin ciwon kai fa kai da mai laifi ne kuma daman duba la'i da masifa da yunwa da fatara da talauci da tsadar rayuwa duk me yake kawo shi jama'a wallahi duk laifi ne zunubi kar wani ya ce mana lada shugaban azalmai shugaban wani azalmai ne wani wani shugaban ne su ma mutanen mutanen kirki ne in kan ce da wani yanayin ya same mu a masallaci muke muna sallah da salati sai ta zo mana ko kuma kuka je jami'o'i mu za ku ga za ku ga mu mun fita kan ba musulmai ba misali ba addini mata ba kamun kai maza ba kamun kai ba addini ba kaza a kasuwannin mu haka ne mutum ya auno maka ya zuba ya yi haka ya zuba sai ka zo gida ya zuba ma kwano shida ka gaba ɗaya bai fi kwano biyar ya tashi ba. duk ya mammotse kwanon kuma an ringa haka ana haka in kai ka je aunarwa kuma me idza ka domin awwazanu yukhsiruna in ka je au- aunarwa su su auna da babban kwano in ka je auna su auna maka da karamin kwano akwai matsaloli da yawa wanda su suke haifar da duk waɗannan me bala'an da masifun khamsun idza tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna abubuwa biyar in aka jarabe ku da su annabi ya ce ina neman tsarin Allah kar su same ku amma in suka same ku ga abubuwan da za su faru in kun tauye mudu ga bala'i in kun hana zakka ga masifa in kun yi kaza ga kaza kuma duk haka ne yake faruwa to amma mutane duk ba sa kallon wannan Allah ya shirye mu walau salas maratib shi wa annabi sallallahu alaihi salati addu'a na da martabobi guda uku je min qayyim ne wannan magana ibn qayyim al martabatu al ula martaba ta farko yusalla alaihi ba'da hamdillahi ta'ala qabla ad-du'a to in ka yabo Allah ko sai kai wa annabi salati sai kuma kai addu'a mataki na farko kenan yawwa ka iya ko iya eh, ya rab ya rab ya rab ka- ka faɗe ta ko Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antal mannan badi'u samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayya qayyum kai wannan sai kai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka biyo ta da addu'a wannan martaba ta farko kenan Ta- al martabatu thaniya ta biyu yusalla alaihi fi awwal du'a farkon addu'ar ma ka bude ta da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wa awsati cikin tsakiyar addu'ar ana cikin tafiya sai a burki sai a annabi sallallahu salati wa akhiri an gama addu'ar sai a cike ta da yawa annabi sallallahu salati da martabatu salisa martaba ta uku yusalla alaihi fi awwal ad-du'a farkon addu'an sai kai mi yo annabi sallallahu salati eh, wa akhirihi a ƙarshen sa haka ya ja'alu hajatahu bainahuma tsakani da tsakiya sai ka sanya bukatarka kenan farko da da ƙarshe tsakiya kuma shine mi bukatarka kun ga nan mala ya koya mana ladduba ne na addu'a to mutane yana da kyau su koyi mai ladduba kuma mu karanta kisoshin annaba irin su annabi ayyub ya yi addu'ansa eh, irin su annabi yunus ya yi addu'ansa irin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga tsanani ya yake mai ya yake addu'ansa in damuwa ta masa yawa yana la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim to duk irin wannan mutum ya- ya koye su in ka koyi ladduba da addu'a shine zaka ga ba kullun kake addu'a ba amma abubuwan ka suna tafiya sai sai ka ga wani kuma kullun a idar da farilla kawai tut- tut- tut- tut- kawai ya- ya riga ya mi ya gaggauta za ka mu koyi ladduba na addu'a addu'a tana da muhimmanci a a rayuwar bawa wallah da mutane za su rike addu'a su koma zuwa ga Allah da addu'a da Allah ya mi ya kawo musu mafita eh, wannan kurkukun da annabi Yunus ya samu kanshi me ya tsayar da shi addu'a yanayin da annabi ayyub ya samu kanshi shekararsa goma sha bakwai zuwa sha takwas yana jinya Eh, me ya cece shi addu'ansa annabi sassan lokacin da ghazwat al-ahzab kafirai dubu goma suka zo annabi addu'a kawai yayi Allahumma hazimhum wa zalzilhum Eh, Allah ka daidaita su Allah ka tarwatsa su Allah sai ya turo musu da rundunar da eh, ba- ba ku kallanta da mala'iku da iska da guguwa ta zo sai da tasha- tashe su aiki da haka ya kuma musulmai addu'a tana da muhimmanci a rayuwar mu mu dage da ita kuma mu yawaita yin ta Allah ta'ala zai kawo mana dauki muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana sauƙin rayuwa kuma ya kawo mana dauki zazzabi da ake ta fama da shi ubangiji ta'ala ya ba marasa lafiya lafiya Allah ta'ala wanda suke asibiti da gida duka Allah ta'ala ya ba su lafiya nan za mu san insha Allah sai gobe mu tsara wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi